الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 29 ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da ɗaya ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kasat na 74 daga cikin jerin giyar kasuwan karatun littafin iqtida usratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahil ولفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي الله أمنجي يغافى تامش لتاف اقتداء الصراط المستقيم ينا تتوناواني غمدا أقيدا مسلم في دنغني دا الولاء والبراء ابن تيمية ينا كومنا آيون القرآن من جرما دا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم da fassarar malaman farko dangane da yadda ya dace musulmi ya mu'amalanci al'adu da tafarki da tsarin rayuwa da tunani da yanayin zamantakewa irin ta kafirai sawa'un waɗannan kafirai zaryan maguzawa ne ko ku kafirai ne masu littafi irin yahudu da nasara allah ya saka mashi da alkhairi karatu ya yi karatu a inda ibn taymiya yake tattaunawa game da wasu nau'o'i na bid'o'i waɗanda musulmi suna yin su ne asali ta hanyar kwaikwayon kafirai kenan bayan kasancewar bid'a dama bata ce haramun ce a musulunci waɗannan bid'o'i musamman suna ƙara samun muni da haramci kasancewar koyi ne da kafirai musamman yahudu da nasara to yayi maganganu da yawa za mu tashi a inda yake cewa وهذا المعنى الذي ذكرته irin wannan yanayin magana da na ambata abin da ya ambata ɗin shine bayani akan cewa alal misali idan wani mutum yana girmama abu saboda darajar shi a cikin al'ummarsa saboda shugabancin shi da darajar dangantakarsa da kyautayi da aka samu yana yi sai ka ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zargi Abu Jahal saboda kafircinsa manzon Allah ya yi umarni da a wulakanta shi a kashe shi a yaki to wanda yake da imani mai kyau sai ya kyamaci Abu Jahal da zaran ya ji wannan ya manta da duk waccan falalar amma wanda yake da rauni a cikin imaninsa to zai ga yana ja'in ja da shi da zuciyarsa tsakanin ci gaba da ganin girman mutumin da ya riga ya san girman shi din ko kuma bin umarnin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wajen kyamata shi saboda kafircinsa yace to kaga wanda duk ya kalli wannan zai iya gane abin da ke cikin cikin bid'a na barna shine abu ne a zahiri zai iya baka sha'awa ya burge ka kamar yadda a zahiri in kaga mutum kamar abu jahal babban mutum jagora a makka yana da dangi da 'ya'ya da dukiya yana kyauta yana sadaka a haka a zahiri kamar mutum ne na gari kamar yadda ko a yanzu a rayuwa kana iya samun mutum da irin wannan sura amma kuma ba mutumin kwarai bane a addinance to wannan zahirin shine kamar fuskar bid'a ke amma abin da ke cikin cikin to barna ce zankami ina fata mun gane wannan yace to abinda na ambata irin na wannan yanayin kwatancan mu'tabarun fi kulli ma naha anhu shari'a abun lura ne game da duk wani abu da kaji shari'a ta hana ko da ka ga wani kyau gare shi a zahiri to a cikin cikin shi akwai wata barna dan dama ita shari'a babu wani abu da take hanawa li zati musan wannan ibada ma'amurat su ne ake ba da umarnin a yi su lizatiha sallah da azumi da zakka da hajji da biyayya iyaye da sadaka da tauhidi waɗannan duka Allah yana so ne a yi su lizatiha saboda su kansa abubuwa ne na gari abubuwan da za su kawo bawa ta goma shi da ɗaukaka a wajen Allah amma abubuwan da suke na kafirci da fasikanci da haramci ba dan su kansa aka bari ba aka ce a bari ba a an ce a basu ne saboda abin da za su haifar na matsala in ma dai su haifar ga matsala ga su ibadojin kamar giya saboda tasuddukum an zikirillahi wa an salah giya za ta katange ka daga ambatan Allah za ta katange ka daga sallah shi aka ce ka bata shirka za ta katange ka daga ƙaunar da Allah zai maka za ta katange ka daga rahamar da Allah zai maka inna Allah ya gafiru zunuba jami'a amma shirka fa yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi to shirka an ce ka batta ne ba dan ita kanta ba dan matsalar da ta haifar maka ko mun gane na fata muna ganewa haka zina za ta haifar da barna a cikin al'umma ta gaba da juna da 'ya'ya marasa karama marasa wato abin nan tarbiyya da lalacewar mutuncin al'umma da rashin kishi shi yasa aka hana ta riba za ta haifar da zalunci da mugunta da rashin imani da ƙaba ƙaunar dukiya ƙauna makauniya wadda ta sadu aminta lahira to kaga duka su manhiyat ga kalle su da kyau ana hana su ne saboda zari'a ce zuwa ga barna gare ka amma su ma'amurat an ce ka yi su ne saboda lizatiha za su amfane ka to don haka in ka kalli duk wani abu da shari'a ta hana akwai irin wannan surar game da shi cewa an hana shi ne saboda abin da zai biyo baya idan kai kamar yadda yaro karami maka ba shi abin da zai ci an ba shi ne don ya ci ya ji daɗi don ya ƙoshi ya ji ana ƙaunar shi maka hana shi taɓa reza ba an hana shi don ita kanta reza ba ne don abin da zai iya biyo baya na ya yanka hannun shi na ya lalata jikinsa ko ya yanka wani ina fata mun gane wannan da ke jama'a a karanta littafin ainihin wato alwabil sayyid min kalimat tayyib min alkalimat tayyib na ibn qayyim a cikin mukaddima farko farko yayi bayani akan waɗannan abubuwa inda yake kokarin tattauna akan shi me yafi muhimmanci tsakanin yin ayyukan kirki ne Allah ya fi so ko gujewa ayyukan barna haka kuma a cikin littafin madarijus saliki na ma ya tattauna matsala ce mai fadi a gurin malaman ainihin usulul fiqi da malaman zuhudu Allah ya samu dace a takaice malam yake cewa في كل ما نهى عنه الشارع من أنواع العبادات التي لا مزية لها في الشرع daga cikin nau'o'in ibadoji waɗanda ba su da wata falala ta musamman a shari'a idza jaza an yi tawahama laha maziya in kuma har zai yiwu a yi tunanin suna da wata falala kassalati inda al-qubul shari'a ta hana yin sallah a kabari saboda sallah a kabari ba ta da wata falala in kuma har kai tunanin wata falala to zai maka misalin rashin falalarta ne anan aw zabahi inda al-asnami haka nan shari'a ta hana yin yanka a inda gumaka suke wani hau zalika wa in lam yakun al-fa'il mu'taqidan lil maziya shari'a ta hana yin waɗannan ayyukan ko da kuwa wanda yake yi a zuciyarsa baya kudirta cewa yin sallan nan da yake yi a kabari ko wannan yankan da yake a wajen gunki akwai wata daraja ta musamman ko da baka sa haka a ranka ba shari'a ta ce karkai don karka je kana ka ce to aini ban ɗauka nan wajen na da wata falala kamar ka'aba ko wani wuri mai daraja ba a'a ni dai ina yi ne kawai to duk da haka aka ce karkai lakin nafsul fi'li qad yakunu mazinnatan lilmaziya saboda shi shi aikin karan kanshi zai iya zama dalilin a yi tunanin akwai wata falala ta musamman shi sa aka hana ka ko da babu falalar kuma baka kudurce ba amma aikata aikin a wajen zai sa masu ganin ka kana yin aikin su fara tunanin aikin na da wata falala ne fa kama anna isbatal fadilata shar'iyya maqsudun kaman yadda tabbatar da falala ta shari'a abin nufata ne ma'ana in ga wani abu mai falala to ana da ana nufin mutane su yi kokarin cimma falalan ne falalar ramadana falalar kwanakin farko a zulhijja falalar sallar dare falalar azumin litinin da alhamis abin da ake nufi falalan nan shine mutane su dinga sa'ayi su dinga kokarin kaiwa gare ta ko faraful fadilati gairi shar'iyya maqsudun aiba hakanan cire wata falala wadda shari'a bata kawo ta ba shi ma abun nufi ne kamar yadda ake so ka nufaci wurare da lokuta masu falala da ibada mai falala wacce aka shar'anta a wannan yanayi haka kuma shari'a take neman ka da karka bai wa wani wuri ko wani lokaci wata falalar shari'a bata prescribe mishi ba ko mun gane shari'a ta bai wa litinin da alhamis falala a yi azumi to kar ka ɗauki wata falala ka ba talata ka ce ni kuma zan dinga yi da talata kar ka ɗauki haka shari'a ta bai wa kwanaki goma farkon dulhijja falala kar ka ce to ni kuma na mai da shi kwanaki goma ƙarshe kar ka dinga yin wata ibada a wani lokaci na musamman dan ka ɗauki kwatancin wata falala da aka sa wani wuri ka sanya wanda ba a sa ba fa in kila idan wani ya ce haza yu'aribuhu anna hadhihi al-mawasim masalan to ai wannan maganganun da kuke ku su ibnu taymiya da ku da mabiyan ku yan salafiya da yan wahabiyya da yan izala ai waɗannan bukukuwa da kuke ta cewa babu kyau maulidi babu kyau bikin takutaha babu kyau bikin ainihin azumin tsofaffi babu kyau salatun raga'ib kun ce ba kyau kun ce babu kyau idi ghadir khum da ake 18 ga watan zulhijja waɗannan abubuwan da kuke cewa babu kyau fa'alaha qaumun min ulil ilmi wal fadl akwai malamai da manyan mutane a cikin musulunci suna yi kun fi su ilimi ne kun fi su tsoron Allah ne kun fi su san gaskiya ne wato jama'a ibn taymiya wani encyclopedia ne kowane lokaci da kowane zamani yana jawabi sai ka ji kamar da yan garinku kawai yake ko da mutanen angogu ko da yan ɗariƙarku ko da waɗanda ka sani Allah ya mushi wannan wato gamdakatar ɗin ya yana da hangen nesa da tsinkaye da iya yin magana ta zama tana da ainihin universal effect za ta iya tasiri a ko'ina irin wannan maganar ka zahiri da ake faɗa ai mutanen kirki ne suke masu falala ne manyan malamai shehunnai da hujufai da abdalu da manyan bayin Allah karatun alkur'ani kawai suka sani da salati sai ku ce babu kyau as-siddiqina faman dulahu mutane ne masu gaskiya da na ƙasa da su ma'ana da muminai da musulmai da jaruman kwarai wa fiha fawaidu kuma akwai fa'idoji yajidu hal mu'minu fi qalbihi wa ghairi qalbihi musulmi zai ji fa'ida haka a cikin zuciyarsa zai ji nagarta zai ji ƙaunar manzon Allah ta ƙari gare shi zai ji falala zai ji natsuwa da alama cewa yanzu yana cikin mutanen kirki zai yi tarayya da al'ummar kwarai a wajen aikata wannan ayyuka za a tari cincirin da musulmai a gari guda sama da miliyan ɗaya a tuna da wani wali sai a ce ai kaga taron mutanen kirki ne ai suna cikin aminci da salama in an je ne ake yi tilawa ake yi salati ake ambatan Allah ake yi kuma waɗanda suke jagorancin wannan mutanen kirki ne waliyai wasu ma mujabud da'awati ne wasu ma gangaren ne su alqur'ani sun rubuta shi wasu ma abdali ne in suka yi rantsuwa Allah baya bari su ji kunya duk ana faɗin wannan to ya zaka ba da amsa akan wannan min daharati qalbihi mutum yakan ji zuciyar shi ta yi tsarki wa riƙatihi zai ji zuciyar shi ta karairaya ta zama tanda ta zama irin zuciyar mumirai wa zawali asarin zunubi anhu kuma zai ga dattin zunubi ukubar da ke kan zunubi nauyi shine asar nauyi ibu nauyin zunubi ya gushe daga barin shi zai ji alamar kamar yadda kake ji idan ka gama umara ko ka gama aikin haji ko an gama azumin ramadana ko ka yi wani aiki na falala na biyayya iyaye ko ka karanta alkur'ani ka yi wani aiki na na biyayya ya kake ji zaka ji wani daɗi a zuciyarka ko to su ma haka masu yin irin wannan ayyukan suna jin kwatankwacin wannan daɗin da gaske ne suna ji to ya zaka yi da su wa ijabatu du'ai kuma zai ga Allah yana amsa mashi addu'o'in da yake ya tawassuli da wannan aikin da yi wa nahu zalika da ire-iren waɗannan maganganu zaka ji su ma'a ma yandammu ila zalika min al-umumat sannan kuma sai a ɗauko maganganu gama gari sai a yi ta karawa a jikin waɗannan bid'o'i ana ƙara musu fenti ana ƙara musu nauyi ana ƙara musu ƙarfi addallati ala fadli salati was siyam a kawo umumat waɗanda suke nuna falalar sallah da falalar azumi ka kaulihi ta'ala kamar faɗin Allah da yake cewa a ra'aitar ladhi yanha abdan idza salla sai a buge ka da wannan aya ce kana hana bawa sallah ka zama abu jahal abu jahal shine aka saka da wannan aya akan shi ko kamar da ibnu jarir ya ruwaito yayi alƙawarin sai ya shi in ya ga annabi na sallah a makama ibrahima yace ya rantse da lata da uzza sai ya hana zai ga zai ga yadda ya yi sallan nan shine Allah yake mushi ainihin kashiri ara'aita alladhi yanha عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى الله يمك شيدي تشيوى kaga wannan da ke cewa zai hana mai yin sallah sallah shin kai da kace zaka hana sallah to idan ya zama sallan nan da'a ce ba ya za ka hana riban me zaka cin ka hana aikin alkhairi ara'aita in kana alal huda yanzu idan akan shari'a yake ka hana shari'a mai zaka ci dan karshe dai Allah bayan ya ga mushi wannan kashedi a natsi sannan yace za mu kama shi to sai a ɗauko wannan aya sai a wurge ka da ita in ka ce babu kiyoyin salatin raga'ib shi ne wajen sai wani ya ce ala ara'aita allazi yanha abdan idza salla in ka ce babu kiyoyin salatin fati ya hana salatin annabi sai a ɗauko umumi a ce salatin annabi da manzon Allah ya ce wanda duk ya zauna a wani majalisi ya miƙe bai yi ba ranar alkiyama jama'a sai ya yi nadama zaman shi a wannan wajen sai a ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu sai a cike da salati sai kaga wani wani zakir kawai ya fashe da kuka saboda tsabar imani sai Allah ya isa ana batar da mutane irin wannan umumat din da su ake hujja a ce as-salatu nurun ya jama'a ai manzon Allah ya ce sallah haske ce sallah kawai ya ce wannan wani bangare ne na hadisin al-Imam nasai da Ibn Majah hadisin shahararre ne yana nan koda cikin radu salihina isbabul wudu'i shatrul imani ko isbabul wudu'i shatrul imani walhamdulillahi tamla'ul mizana والتكبير تملأ السماوات والأرض والصلاة نور والزكاة برهان sai menene ma yake cewa wasabru diya'u wal qur'anu hujjatul laka aw alayka kullu nasi yaghdu faba'i'un li nafsihi famu'tiquha aw mubiquha ina jin hadisin kenan ko dan islamiya za su za su bi rike wannan hadisin amma ina jin lafazin shi kenan a cikin sunan na Imam Nasa'i hadisi ne ingantacce to kaga sai mutum ya kotin kawai ai sallah annabi ya ce haske ce za ku hana mutane samun haske daga Allah irin waɗannan ummat din da za yi maka hujja da su kuma suna yi to aka ce haka ya za ka yi kafar da kanka dan yanzu a sa ka fada da jahilai ne su ga cewa to kai fa wannan wani dujan ne ba wannan wani dujan ne a cikin rigar malamai yana so ya raba mu da aikin Allah ne kunna mu malaman kwarai su ibnu taymiya kenan Allah gafarta musu yace sai mu ce la raiba anna man fa'alaha muta'awwilan babu kokonto akan cewa wanda yayi salatul raga'i ko yayi wani abu makamancin haka daga cikin bidiyoyin da aka yi kwatancin su anan muta'awwilan da tawili tawili anan shine ya ɗauki waɗannan umat ɗin ya fassara da su ya kalli abin da ke ciki na tsantsar cewa to a ai dai akwai kaza wanda asalin shi alkhairi akwai qur'ani akwai salati akwai zikiri akwai fuskanta alqibla akwai mai da al'amari ga Allah aw mujtahidan ko kuma ya tsaya malami ne yayi ijtihadi ya ga dacewa a ilmance yana ganin wannan abin ya dace a yi shi aw muqallidan ko kuma dan kidan ku na jiyo ne dan abu ya rima ne a sha kiɗa jahili ne yana da wani malami da ke koyi da shi ya tambayi malamin malamin ya ce eh addini ne ai ko ya ga malamin yana yi ya yi koyi da shi akai kana lahu ajrun ala husni qasdi Allah akbar ka ji malamai jama'a masu adalci yace wannan babu shakka akan zai samu lada na kyan niyyarsa wannan magana ma ba ta yi ma wasu daga cikin yan izala mutanen mu da ma'ana mu ustazai masu zafin kai yanzu mu ji wannan aibin kimiyya ya ya yi abin na ya ba da mu ya za a iya cewa su samu lada ma magana ce ta iri maza ta adalci idan kai wani aiki da kyakkyawan niyya kuma ba da son zuciya ba da tunanin cewa wannan aikin addini ne kake za ka samu lada na wannan kyan niyya za ka samu lada na ijtihadin malam usaimin da ya zo daidai nan a sharhin yau littafin nan sai ya ce kwatankwacin wannan a babin aƙida ma ana iya samu ballantana a babin mu'amalat da ibadat yace kamar malamai da suke manyan malamai waɗanda wasu su ba su da aƙida cikakkiya mai kyau sun samu matsalolin ash'ariyanci da makamantansu yace waɗannan maganganun da suka yi na ta'awili ba da son zuciya suka yi su ba sun yi su ne suna tunanin su ne gaskiya yace za su iya samun lada da ɗaukaka ma a wurin Allah fiye da wasu musabbita din haka malam Usaimin ya faɗa yana ishara ga malamai irin su Ibn Hajar irin su Nawawi irin su Al-Imam Al-Qurtubi da mai tafsiri da makamantansu Allah ya gafarta musu malamai ne manyan malamai irin su Baihaqi amma suna da wasu matsaloli a cikin babin sifat suna ta'awilin wasu sifofi ba da son zuciya ba da tunanin haka shine daidai to wannan abin da suka yi ba san rai bane ko to irin wannan ne ana fatan su samu lada haka wanda ya bi su akan wannan ba da son zuciya ba a matsayin yana bin malaman kwarai ana mai fatan ya samu ladan kyakkyawan niyyarsa wa ala amali babu mamaki ma ya samu ladan aikin min haythu ma fihi min al-mashru'i ya samu ladan abin da ke cikin aikin na gwargwadon abin da ya dace da shari'a alal misali mutum ne ya shirya taron maulidi iyakan nufin shi ikhlasi iyakan nufin shi yana ganin wannan aikin aikin neman lada ne daga cikin hanyoyin nuna kauna ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gayyato mutane ya ciyar da su abinci yana jin daɗi cewa eh ana tunawa da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan ciyar da abincin da yi da dama ciyar da abinci akwai shi a cikin shari'a aikin alkhairi ne zai samu ladan shi wanda ya zo wurin ya karantar da wani hadisi ɗaya ko wata aya ɗaya a cikin events ɗin da aka yi aka ba shi ya jawabi sai ya tashi ya karantar da wata sunna ko ya ja wata aya ya fassara yau mutane bayanin wani abu na addini ko kauna manzo Allah yana da wannan ladan shi ba ko mun gane بقدر المشروع الحمد لله wannan shine aqidan mutasalafiya jama'a adalci game da komai na san wasu da su ji wannan karatun ko kai tsaye ko daga baya za su yi istigramin shi amma shine daidai wannan kuma bai hana cewa maulidi da ire-iren shi ba bid'a bane zamu zo kansu za mu su kwankwasa ba kankanuwa ba a nan gaba kaɗan amma dai wannan gwargwadon abun da ke ciki to yana nan matsayin shi alkhairi ba za a canza mai suna ba eh ya zama bid'a ba bai hana mauli ya zama bid'a ba kasancewar wani abu da ke cikin shi da aka aikata da zai iya bayar da a samu lada bai hana ya zama maulidi bid'a ba ne kamar yadda misali idan ka je ka hau kan bola za ka yi tsintan wani abu lafiyayye a bola wanda za a iya wanke shi a yi amfani da shi za a iya siyarwa za a iya yin wani abu da shi amma bai mai da wannan bola ta zama kuma shopping mall ba ba ta zama store ba departmental store da za a je a yi siyayya bai zama supermarket ba yana nan sunan shi bola sunanta bola amma a ciki zaka yi tsintan wani abu mai alkhairi in fact ɗan jari bola ma cewa suke kuɗi na bola yaro bai sani ba ko dan yanzu masu bola ma zaka ga mutum yana hawa katuwar jib sai ka ce dan bola jari ne kana ganin shi kamar sabon mahaukaci ashe attajiri ne kai kana nan kana kana yawo kana hamma malam ya ci gaba da cewa wa kana ma fihi min al-mubtada'in maghfuran lahu abinda ke cikin wani bid'a sai Allah ya gafarta mai abinda aka yi na kiɗa da ihu da fito da habaici da cakuɗaɗɗen maza da mata da kaɗa ganga da ƙasa'idu waɗannan duka bidiyoyi ne ko da barna ko sai Allah ya gafarta mishi idza kana ijtihadihi aw taqlidihi min al-ma'durina idan ya zama ijtihadin da yayi ko taqlidin da yayi yana da uzuri ba son zuciya yayi ba ya bi malamin ne bi na ikhlasi ko kuma in shine malamin da ijtihadin yayi ijtihadin ne da ikhlasi wa kadhalika ma dukira fiha min al-fawaid kulliha yace to haka duk wasu abu da aka ambata game da bid'o'i irin wannan sallah ta salatul raga'ib irin wannan sallah ta nisfu sha'ban irin wannan qiyamul layl da ake yi a wannan dare ko azumi a ranar ainihin wato rajab da makamantansu duk fa'idar da aka ambata a ciki tana da wannan ka'ida shine za ta tabbata gare ka in ba da son zuciya kai ba idan kai muqallidi ne kana taqlidancin ka da tunanin addini ne ko idan kai mustaidi ne kana ijtihadin ka a bisa ka'ida addini babu sarrai yace innama hasalat limashtamalat alaihi min al-mashru'i min jins fi jinsi za a samu fa'idan ne saboda abin da ke cikin wannan abu da ya dace da shari'a kasomi wa zikir kaman azumin da za a yi a wannan rana da salatin da za a yi والقراءة دكاتن القرآن والركوع والسجود دين ركوع دين سجودا وحسن القصد في عبادة الله دككاوان نير بوتا الله وطاعته دككاوان نير تيو الله طاعة ودعائه دكما روقان الله دكاي أتكي وانا عبادة وما اشتملت عليه من المكروه abin da ke ciki na barna in tafa mujibuhu bi afuwillahi anhu abin da barna za ta jawo maka na azaba sai zama an kore ka daga bare shi saboda ahuwa Allah lijtihadi sahibihi sahibiha saboda wanda yayi wannan barnar yayi barnan ne ba da sunan yana yin barna ba da tunanin cewa yana yin aikin alkhairi au taqalidihi ko yayi wannan barnan ne da tunanin yana kwaikwayo da mutanen kirki wa hadha ma'ana sabitun fi kulli ma yuzkaru fi ba'd al-bid'ah al-makruhati min al-fa'ida wannan ka'idar ka ɗauke ta ka sanya ta akan duk wata bid'a wadda a cikinta akwai wani ɓangare na abin da yake alkhairi ne asalin shi duk wata bid'a da ake yi sai zama a cikinta ga wani abu wanda shi ɗin alkhairi ne ko to wannan alkhairin ka bashi wannan hukuncin cewa in dai wanda ya yi wannan ɓangaren na alkhairi ya yi shi ne dan Allah da tunanin Allah yake wa ba da son zuciya ba to yana da ladan wannan alkhairin kuma Allah na iya ɗaukan wannan ladan ya amfani da shi wajen gafarta mai sauran zunuban saboda innal hasanat yuzhibna sayyi'at lakin na hadha alqadara sai dai wannan dan kankanin abin da ke cikin alkhairi la yamna'u karahataha wan nahy anha bai hana a kyamaci bid'ar bai hana kuma a kyamaci a hana aiki da bid'a shine dan yaro zai iya hawa bola idan ya hau bola sai tsinci wani abu da zai mai amfani wannan zai sa ka ce ma yayanka to da gari ya waye ku tafi bola Allah ka ce musu haka ba dan garin hawa ko ne yanka kafar shi ya dauko tetanus zai iya zuwa ya ga wani abun da ya lalace kuma ya dauka ya sa a baki ya kama amai da gudawa ina fata muna ganewa kenan abin da ke ciki na fa'ida dan yan dariƙa suna yin wani abu yanzu da sun zo iya waccan gaba kawai su dauko ce to gashi a cikin littafin iktida'u dan temiya ma ya ce bid'a ba matsala ana samun lada da haka mu da wannan muke aiki sai ka ji in wani tashi zaki ma sai ka ji ya ce dan temiya ai sufi ne ma dan uwanmu namu ne duk wannan suna yin irin abin da yahudawa suke yi a fatuhumayuna bi ba'd kitabi wa takfuruna bi ba'd in yace ya yadda da iktida'u ka yadda da iktida'u eh to a karanta mana duka karatun tukunna aji me yace ka yadda da ibn taymiya da abin da ya faɗa ne irin wannan hujja yahudawa ce kaji yace wannan abin da ke ciki na kankanin alkhairin nan ba zai hana a kyamaci bid'a ba ba zai hana a hani daga barin bid'a ba wani ikiyadi an habil mashru'i ba kuma zai hana a koma a dogara da abin da yake shari'a a yi watsi da ita ba wato ya zama a yi preferring a girmama a ikiyad ikiyad shine a karkata zuwa ga abin da yake na addini tabbatacce a shari'a maimakon bid'a allazi la bid'a tafi a karkata zuwa ga abin da yake addini babu bid'a a cikin sa kama annal ladina zadul arana fil hum kadhalika kama yadda waɗanda suka ƙara kiran sallah a sallar idi su ma suna da irin wannan hukuncin cewa sun yi ne dan ijtihadin cewa to ai kiran mutane ne zuwa ga sallah kuma ambatan Allah ne to yana nan a matsayin lafizin kiran sallar ambatan Allah ne amma yin wannan kiran sallah a wannan siga a wannan yanayi na sallah to bid'a ne kasancewar shi ambatan Allah ne ba zai sa a ce to shikenan a hakura tunda dai ambatan Allah ne ko da kuwa an yi shi a lokacin da Allah bai ce ayi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ayi ba mu rufe ido mu ce tunda dai ambatan Allah ne jama'a mu yi hakuri a cigaba da ambatan Allah kar mu hana ambato bal yahudu wan nasara yace kai ba ma musulmai ba ba yahud da nasara kirista da yahudawa yajiduna fi ibadatihim aidan fawaid suna jin wasu suna samun wasu fa'idoji fawaid suna samun fa'idoji a cikin ibadarsu a cikin abin da suke na zuwa coci ko na zuwa ainihin wato chapel ɗinsu ko bauta ko addu'a su akwai abin da yana da fa'ida وذلك لأنه لا بد أن تشتمل عباداتهم عبادتهم على نوع ما مشروع في جنسه don babu shakka akan cewa ibadar da suke nan da suka riga suka lalata ta akwai wani ɗan ɓangare a cikinta wanda yake asalin shi yana da tabbas a shari'a zaka je ka ga kirista a coci a nan zariya ba sai ka je da nisa ba je ka sabon gari ka gani sai ga suna sujuda irin ta musulmai wannan abun wani bangare ne na ragowa asalin abin da ke da asali a cikin addininsu sai daga wasu kiristocin suna yin alula ko da bata cika sura alula da muke mu musulmai ba za ka ga akwai wasu rukuna alula da suke wanke hannu wanke fuska wanke kafa san kirista yana yin addu'a da ainihin shauki da miƙa al'amari zuwa ga Allah wani lokaci kuma sai ga Allah sai ya amsa ma'ana sai buƙatar da ake nema ta biya to wannan shine bangaren da ke cikin ibadar wanda yake yana da asali samun wannan abu mai asali bai hana kyamaci ibada batun ta lalace amma kuma ba za a karita wannan asalin ba jama'a ku ji maganganun adalci jama'a to haka ake so mu dinga zama in muna mu dinga iya yin adalci a maganganunmu sawa'un ga abokan gaba ne ko ga abokan mutunci ko waɗanda muke ƙauna kar ya zama kauna da gaba su sha makance ka daga faɗan gaskiya ko faɗan abin da ke tare da wani ka na alkhairi babu shakka wannan tarbiyya ce mai girma da ya kamata mu koya musamman a wannan zamanin da zama mutane sun riga sun zama jam'iyyu a cikin komai jam'iyyanci ake shine duk abin da ɗan jam'iyya ta ko ɗan ƙungiya ta yayi ko wanda nake tare da shi yayi a cikin tafiya ta to daidai ne wanda kuma duk baya cikin wannan tafiyar ko qur'ani ya da ya fassara sai na san zai ce ba daidai bane babu shakka wannan ba ɗabi'ar musulmi bace ya kamata duk musulmi ya kiyaye wannan ka saba wa zuciyarka da yarda da gaskiya da ganin gaskiya a matsayin gaskiya ba tare da alakanta gaskiyar da wanda ya faɗe ta in dai ita gaskiya ce to karɓi ta a matsayin gaskiya in ba gaskiya ba ce tabbatar da rashin gaskiyar ta ka bayyana ya zama hakan bai da alaka da sai in wane ne ta zama gaskiya sai in ba wane bane ta zama ba gaskiya babu shakka wannan ba adalci bane dan ku duba malami irin ibn taymiya irin wannan magarin da yake wanda kamar da na ambata wasu daga cikin mutane irin namu yan izala ko ahlus sunna ko salafiya ba za su daɗin wannan maganganun ba don so suke kawai irin abin da ake cewa a ci ubansu kawai ai mutsi mutsi da bid'a kar a kar a raga mata gaskiya ne ba a raga mata amma wannan abin da ke cikinta shi ba bid'a bane an shigar da shi ne haka dole ne shi a bayyana matsayin shi idan baka yi haka ba ka gasgata magana yan dariƙa cewa kenan ana suka zikiri ana ƙaryata qur'ani ba a san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gasgata magana suke Allah ya shirye shi malai ya ci gaba da cewa يشتمل وذلك لأنه لا بد أن يشتمل تشتمل عبادتهم على نوع ما مشروع في جنسه كما أن أقوالهم لا بد أن تشتمل على صدق ما كما يدى مغنغن da suke faɗa akwai wasu daga cikin su gaskiya ne ma'asurin anil anbiya wata gaskiya wadda aka hakaito daga ainihin wato annabawansu ma'ana abin da ke cikin bible da abin da ke cikin ainihin talmud da makamantansu littafan yahudawa da sauransu akwai abin da yake yana da asali gaskiya ne sai dai ya cakuɗe da gaskiya da ƙarya sun ma ma'a zalika la yujibu zalika an naf'ala ibadatahu amma duk da haka duk da mun yadda akwai abin da yake gaskiya ne tare da yahudawa ko kiristoci to wannan bai ba mu dama mu irin ibadarsu ba aw narwiya kalimatihim bai ba mu daman mu dinga ruwaito maganganun saboda mun ce akwai gaskiya a ciki ba لأن جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر راجع domin dukkanin bid'o'i babu shakka akan cewa suna kunshe da wani sharri rajih wanda ya rinjayi alkhairi sharri wanda yake da ainihin laja percentage sharri wanda ya fi alkhairin yawa alama fiha min khairi ya rinjayi alkhairin da ke ciki izlau kana khairuha rajiha domin inda alkhairin da ke cikin bid'a yarin jayi sharrinta lama ahmalat shari'atu da shari'a ba ta watsi da ainihin bid'a ba fanahanu nastadillu bi kauniha bid'atin ala anna bi kauniha bid'a ala anna ismaha akbaru min naf'iha muna kafa hujja da kasancewa abu bid'a ne kasancewa barnar da ke ciki ya fi amfanin da ke ciki don wannan daga cikin ƙawa'id na shari'a maqasid na kafa shari'a shine akwai abubuwan da suke mahadul khairi to shari'a tana cewa a yi su akwai mahadul sharri shari'a tana cewa a bar su akwai wanda yake mazijin min alkhairi wa sharri cakuɗe ne ya ce tsakanin alkhairi da sharri to sai an auna alhukumu fi halil aglab hukunci zai zama ya je ga abin da ya fi rinjaye kalli giya ka gani qur'ani da kan sha tabbatar ta da wani amfani tattahibuna a menene tattahibuna sakara ko da kuma sun yace qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u tana da zunubi mai girma da wasu 'yan amfani wa ismuhuma akbaru min zambihima min nafihima a bisa wannan ka'idar aka haramta giya kan qur'an ya tabbatar da giya mazijin ce ne alkhairi wa shar cakuɗe ɗaniya ne tsakanin alkhairi da sharri amma sai zama sharri yarin da ya alkhairi da aka aka haramta hakan riba cakuɗe ɗaniya ce tsakanin alkhairi da sharri kisa aka samu kuma sharri ya yi rinjaye sai aka hana haka sata haka duk in ka ɗauki abubuwan da suke watin ire-iren waɗannan akwai kuma wanda yake tsantsar watin sharri kamar kisan kai kamar ainihin wato shirka da makamantansu tsantsar abin da ke cikinsu shine sharri da aka su aka hana su ƙarya akwai mazija ta ita min alkhairi wa shar da haka aka haramta ta amma aka halasta a wuraren da za a samu alkhairin yarin jayi sharrin shine kamar idan za a yi amfani da ta don maslahar musulmai a wurin yaƙi ko sulhu ko zamantakewa a wuri sai aka ce to a nan babu laifi ana iya yi kuma gane da kyau jama duka da za a yi mutum a duke shi ko a mare shi aka ce haramun amma sai aka halasta inda ya zama alkhairin da ke ciki zai rinjayi sharrin shine za a mushi haddi ko ta'aziri aka halasta a buge shi aka halasta alƙali ya zazzagai shi mai mutunci aka halasta ana bin shi bashi a gaya bakan magana saboda ya zuciya ya biya a nan dan mene dai ta juye alkhairin da ke zai biyo baya yarin da ya sharri da ke ciki wannan sa daga cikin maqasidin shari'a da malamai suke kalla to ita bid'a dinda take tana cikin ma'aunin mazijul bil khair wa shar wanda kuma al ghalabatu fiha lil shar sharrin da ke cikin ta shine mene zai faɗa mana ƙayoyin da ake gane sharrin da ke cikin bid'a daga ciki akwai ita tana kasancewa ne istidraki ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cin gyaran manzo Allah ce cewa eh to ga wani abu da ya bari ga wata ibada mai falala da fa'ida ta yi kama da irin ibadojin da yake karantarwa jinsin su ne amma ya manta bai faɗa ba da haka ga ta a ci gaba da yi to wannan kuma sharrin da ke cikin shi shine ta alqur'ani don qur'ani ya ce manzo Allah ya bayyana komai alaihi salatu wassalam Qur'ani ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da komai da koyi komai ba kuma haka yake sahabbai sai shaida ala hal ballagtu ijma'i ne tsakanin sahabbai wannan ko to kaga warware wannan ijma'i ne karanta alqur'ani ne yin ainihin fito na fito ne da tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ko da iya wannan aka bari ya ishe ta bala'i baya ga haka kuma kansa ce da ke cinye lafiyar jikin addinin musulunci wato tana kwafe makwafin shari'an duk wanda yake yin bid'a sai ka yayi gari ka tare da duk wata bid'a ɗaya da ya ɗauka yana yin ta a sakamakonta sai ya dinga wasa da wata farilla ko wata sunna yanzu ka ɗauka misali masu yin yawo a gari da sunan an zai samu tangarda kawai lokacin la'asar zai ba su tsaya su la'asar ba wataƙila waɗanda suka fito da wurwuri ba su ma yi asuba ba kaga sun baffar nan da Allah ya ɗaura musu suna ta suna yin wani shirin za su takuɗe maza da mata za su yi sace-sace ma junansu za su yi ɓarna iri daban-daban to duk wannan ba shi ne ma abin kallo ba shi ne ba su yi farillar da Allah ya kawo su duniya su yi ba haka wanda zai ce shi ya dage dole sai ya yi maulidi na kwana din nan za a yi a kai dare ana yi ya je ya kwanta bacci ya makara sallah asuba yi sallah asuba ba sai gari ya waye ko mun gane wannan to zai kawo mana wasu abubuwan da suke zama abin da za a gane abin da ke cikin bid'a na cewa barnar da ke cikinta ta yi rinjaye a kan alkhairin da ke cikinta ya ce sun mai ƙalu ok wa zalika huwa mujibu nahi wannan shine yake zama dalilin hanawa wa aqulu ina cewa inna ismaha qad yazulu an ba'd al ashkhas li arid amma fa zunubin da ake samu na bid'a wani daga cikin mutane yana iya samun falala a kaumai da zunubin saboda mene li'aridin saboda wani abu da ya bijiro listihadin aw ghairi saboda ijtihadin shi ko wani abu makamancin haka idan ka dauka misali kisan kai zunubi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yace ya kai ya kawo ya gafara hadisi ne ingantacce kisan kai wannan ya yi sanadiyar kashe ka ko kaga ya yi kisan kai amma wani aridi ya hana shi samun wannan zunubin kisan kai da to haka ita ma bid'a ta iya wani ya bid'a amma wani aridi ya zama ya shiga tsakanin shi da tsakanin samun zunubinta kamar yadda wani zai aikin alkhairi wani aridi ya shiga tsakanin shi da tsakanin samun ladan alkhairi riya tana iya zama haka almannu na daga cikin kurakuran da muke a rayuwa mutum ya ci ayyukan alkhairi daga baya zai dinga kuri da cika baki mu ne muka yi kaza mu ne asalin yan izala mu ne salafiyar farko da mu aka yi kaza da jinin mu aka gina addinin nan wani tun yana wa ɗan uwan shi mutane mannu har ya kai yana wa Allah ya munnuna alayka an aslam qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum ana dakum lil iman Allah ne zai muku zai zai muku gori wani tun yana gorantawa mutane sai fara gorantawa Allah to ya Allah zai mai haka za a ce su da suka yi addinin nan tun da aka kawo izala kasan nan su suke yin ta yanzu kuma a ce wasu 'yan yara ne kawai don sun jami'an madina suke da ta cewa a izala ya za a mai da su baya sai da ganin Allah da kyauta mai ba to duk waɗancan ayyukan da ya yi a irin wannan maganganun na banza ko sai ya ɓata ayyukan shi to mu ma nan na ce na nufin darul hadisi salafiya wannan makanta albani muna cikin wannan matsala mannubin nan aikin da kai na alkhairi a baya ka kiyaye kan wani ya baka haushi ko wani abu ya faru ka je kai ta goranta wa mutane shi kana bata ladan ka ne ba kyau haka jama'a san da kai fa da ikhlasi kai da haka babu riya a cikin shi an rubuta ladan an taskace maka amma bayan shekaru goma ashirin talatin biyar kwana biyar mako sai ka zo kana kana shaharanta shi kana ɗaukar shi a matsayin zari'a na cewa kai kafi ƙarfin ama kaza kafi ƙarfin wulaƙanci ka fi karfin kaskanci wallahi da ma wannan yana bata aiki mu kiyaye kai wani ma ka ji cewa na yi nadamar abin da na yi da aikin da kai na alkhairi wani idan ya ba da kuɗi an gina masallaci yanzu mutanen masallacin sun zo suna yin abin da baya su suka ji cewa na yi nadamar da na sa dukiya na a wannan aikin jama wani irin tasgaro muke wa kanmu wannan dan ba shi gaskiya da yake cewa ba farkon ba ƙarshen mutanen kwarai kullum suna taka tsantsan kada ayyukansu su lalace aikin da kai mai kyau ka ci gaba da tattale shi har ka mutu da shi lafiya kwatankwacin wannan abin shine kwatankwacin a ce bayan ka gama hada jarinka business ya tashi ya yi kyau bayan ka sha wahala ka ki ci ka ki sha ka ki kyauta ka ki sadaka har jalin ya taru ka zama sharar dan kasuwa sai kuma kai ka zo ka fara almubazzaranci rana guda sai ka ɗauki dukiya mai yawa ka zo kawai kan titi kai ta watsi da kana cewa jama'a gashi kawai haka bayan lokaci karami mai zaka koma mufulisi zaka koma talaka zaka koma yadda kake da akwai dan kasuwan da ke haka a lokacin da ya tara ne ma zai dinga cewa kai jama'a na san wahalar neman kuɗi ba ba zan yi ma kuɗi na ganganci ba to ya kamata kai ma ka dinga tana kai na san wahalar da na sha na samu ladan nan ba zan ganganci ya sufule min ba to kamar yadda ake samun wani ya bid'a bai samu zunubin ta ba haka ake samun wani zai aikin alkhairi bai samu ladan shi ba ibn al-qayyim a cikin wancan littafin na al-wabil sayyid yace ana iya samun ma mutum ya aikin alkhairi aikin alkhairi ya kai shi wuta kamar da ake samun mutum ya wata barna barna ta kai shi aljanna yace malamai suna faɗa haka me ke faruwa yace idan mutum ya wata barna a matsayin shi na mumini fuskar shi dan ko ganganci ta kai shi wata barna hankalin shi ya tashi muddin rayuwa yana nadama wannan barna yana tuba yana istighfari yana zargin kanshi akan wannan barna yana kokarin aikata ayyukan alkhairi da sa Allah ya gafarta mishi waccan barna ce sai ayyukan alkhairi shi su taru hasirin da yi barna da bai yi wannan barna ba da wannan bai da bai zama dalilin da zai mai da hankali akan aikin alkhairi ana samun haka zaka ga wani dalilin da yasa ya zama bawan Allah shine wani laifi da yayi ya shiga cikin kunci daga nan sai ya dawo kan hanya yace wanda kuma ya aikin alkhairi sai ya fara tunanin to aikin alkhairin da ya yanzu fa ya kai ya kawo sai ya fara jijiwa Allah da kai ya fara irin wannan abin nan gori ma Allah ya fara ganin cewa shi ya fi karfin kowa ya fara kallon mutane su duk yan wuta ne fasikai ne batattu ne shi kadai shine na Allah saboda da safen nan sai dai karanta izu kaza sai dai tasbihi kafa kaza tun da ya fito bai kalli mata kowa ba da ya gulma ba tsawon yau ga sunan batattu kawai suna ta gulma suna yawo a gari ba sa karanta qur'ani ba sa sallar dare ya fara ganin mutane abu wulakance ko yana rena bayan Allah ba zai ankara ba sai wannan ujubu din da wannan mannudin sun tare sun tare sun ɓata mutuncin shi a gurin Allah ranar kiyama sai ga kawai taron bakin aiki yarin da yawancin na aikin alkhairin ne da aka sai mutum ya ba hankali taka tsantsan din shi sa daga cikin abin da Allah zai maka ka samu dace shine Allah ya maka taufiki shine Allah ya baka gamdakatar akan abubuwan da kake yi gamdakatar din Allah shine kada Allah ya baka da kanka Allah ya zama kullun yana tare da kai shi yasa ake addu'a kullun mai suna sayyidul istighfari a cikin ta akwai sirri mai girma da kake cewa a menene ma sayyidul istighfari anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu ahadika wa wa'adika mastata'tu Allah ina cikin alkawarinka da ainihin wato wa'adinka iyakar iyawata abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi nayi yadda Allah ka mun ni'ima kuma na yadda ni mai laifi ne to yadda da wannan abun guda biyu yadda da ni'ima Allah yadda da cewa kai mai laifi ne karka ga wai ka dauka kai ne falala ne ko kai ne tsarki ne kalli sayyidina Abubakar jama'a Abubakar Siddiq ba ya ce manzon Allah ya koya mishi addu'ar da zai dinga yi a cikin sujuda ne ko ko a tahiyya ne a tahiyya me ce addu'a Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafiran sai da bakar jama'a me ya zulmi kafir inda yi bil muqarana ila mu abin da muke yanzu sai na bakar yake wannan addu'ar yana yi kuma a kullum a sallar shi Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira wala yaghfiru dhunuba illa anta mu ko yanzu kawai sai wajen ka dan yi wani aiki kankan shi ne ka cewa ni na fara imani ni na yi imani da manzon Allah na taimake shi tare muka fita na bashi duk dukiyata an kai an kawo akan addini na ba mu da matsala mu kawai ya folding arms din shi wato ibn usmana da manzo Allah ya ce mishi ma darra usmana ma fa'ala ba'da yau kawai sai sanin shi aljiya ce to ni mai matsalata kamar yin yara ne yanzu idan ya je duba waye din shi ya ga ya ci me ya rage zai kara kanta kinisiri na ruwan shi da shi sun yi sallama sai an haɗu kuma a 100 level ba ruwan shi da wannan kinisirin ko da ko bai iya kinisirin ba ka ce ya ci aka yin wannan a ringizan da ake to sabai ba haka suka yi ba kuma Umar da manzo Allah yake ce mishi law kana nabiyyun ba'di la kana Umar yace to ni me ba mace da annabta wahayi ne ko da ba mun ba ko Ali da manzo Allah ya ce mishi anta minni bi manzilati Haruna min Musa ba dan babu annabi a bayana ba dukan su zaka ga wani na sallah yana kuka wani na azumi yana jin tsoro wani suna nan dai cikin wato ragaban wa rahaban amma yanzu kawai wani dan dariƙa don ganganci wai sai ya ce ya yi salati dubu ya yi istighfari dubu ya shekara ashirin yana yin wannan sai ya lissafa kawai kwana ɗari uku da sittin sau ashirin times dubu ɗin nan kawai sai ce ina da salati yanzu miliyan talatin da takwas da ɗari kaza da kaza sai ce kai to ɗaya ma na kai mutum aljanna ai wallahi na riga na tsira sai ce wai bari ya fara yin zunubi wai don istighfar nan ta samu abu ta dinga feeding akai Allah ka duba ka ganganci yadda shi ke bijiro mutane da barna min haisu la yashurun mun gane bai ma fara tunanin to shin an karba din ne wannan aikin tukunna ai ba kuɗi ne kake da su a cikin account ba da zaka ce tabbas suna nan yo ko kuɗi ne yanzu da ake da su a account ai lambobin banza ne ai ka je banki in kana da miliyan hamsin ka ce kana son yanzu ka gani in suna nan lamba ce kawai ake rubutawa a baka figas ne kawai kaza da dubu kaza amma ina suke maddatan ina suke materially wala babu su ka gaya wa kowa wannan wanda ke da kuɗi shine wanda suke aljiwin shi ko suke randa ma'ajin kuɗi na dauri in ji gambo sanda ba a ji a banki ake ba amma duk wannan kuɗin da muke kawo banki ko wallahi sai da sun gama mana wayau ka san wannan amma baka sani ba lambobin banza ne wallahi ran da zaka gane cewa lambobin banza ne sai in kana da su da yawa ka je ka ce a baka ko kuma in ka mutu aka ce ka ban miliyan ɗari biyar ko sama da haka ƴaƴanka su je sai su karba su gani a duk bankin da ke kasan nan ka gaya wa kowa so kawai sai mutum ya ɗauka wai ya riga ya gama tara lada shi kuma baya komai na zunubi ta haka shi ya tsira kawai kaga yawa kan shi jarabawa yawa kan shi ainihin maki ya ba kan shi certificate ko a duniya ana wannan duk inda kake ganin wai ka tsarge ansa kana da CA za ka ce ai na riga kawai na CA kawai ka je ka ci gaba da bacci ba addu'a ba wani bin sawu babu ladabi ga malaman ka gan su kana dan dudukawa kamar wani munafiki za ka ga mugu aiki kuwa ba haka bane wala to amma sai Allah ne ake mishi wannan gangancin to ya kamata mu dawo cikin tautayin mu Allah shi kyauta abun ya fara shiga cikin ahlus sunna ne ma yanzu ahlus sunna ma sai ga to ni ne nake kullun gari ya waye zan yi sallah akan kai ni ne ma nake kiran sallah masallaci a unguwar mu wata ne nake limanci kullun sai na tilawa izu biyar daga nan ne nake ni bana kallon mata bana kallon fina-finai bana zama inda ake gulma ba ruwa na karatun qur'ani kawai nake da tasbihi sai wurin wa'azi in ana yi daga nan bana komai ba baya komai na barna kuma da gaske ne to wannan sai shaidan ya zo ta nan sai ya riya maka to ai kai ka riga ka tsira to ta nan zai halakar da kai yadda ya halakar da wancan yana mishi cewa ba komai je kai ta yin zina ba komai za ka tuba daga baya to kai kuma ya halakar da kai ta nan Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa thumma مع ذلك يجب بيان أوكي لاجتهاده أو غيره كما يزول إثم النبيذ والربا المختلف فيهما عن المستجد من السلف كما يد الذنب أينهم شن نبيذ سني والربا da cin halasta cin wasu nau'o'i na riba al-mukhtalafu fihima waɗanda akwai saɓani a kansu anil musayyid min salaf zunubin wannan ya kau daga wasu malaman salaf da suka bada halastin haka akwai malamai a cikin magabata tun daga cikin tabi'ai wanda suke da fatawoyi da suka saba ma asalin fatawoyi na gaskiya dangane da ainihin shan tsimi wannan da zarar an ambace shi kowane ɗalibi ya kamata ya fara tunan mutanen garin kufa su ne 'yan mazhabin abu hanifa da makamantansu allah ya gafarta musu akwai malaman kirki a cikinsu malaman hadisi malaman kwarai sun halarta shan tsini mai bugawa wasu su ma har suna sha akwai wanda ba sai kaji an ce malami ne amma yana sha har ya bugu har a ɗaura shi akan raƙumi a mai da shi gida da za a ce malami kamar sufiyanu sauri yana shan tsini irin wannan mai bugarwa su abu hanifa duk suna ba da fatawa a sha su abu yusuf alƙadu su a'a mashi su ibnu abi laila malamai ne manya amma a fatawaggarin su wannan halasta da haka malaman hadisi suka musu uzuri akan wannan cewa sun ba da fatawa ne ta kuskure fatawa ita ce duk tsumin da aka yi asali ba da nufin yin giya ba ba a kamfanin giya aka yi shi ba ba a gidan burkuta aka tsuma shi ba to ko da an ga alamar yayi fermenting ya tsumu yadda zai iya bugarwa idan an sha suka ce to babu laifi ana iya sha amma a sha kaɗan haka suka ce har al'imam tsahawi wanda mai kisa tsawiya ba ta washe kenan karanta ma'anil asa dan shi ma ba hanafi ne to duk waɗannan ana musu uzuri akai kamar yadda ake wa malaman garin madina su kuma uzuri akan halascin sauraren kiɗa su kuma su kuma inda suka samu matsala kenan da malaman kasar sham akan su kuma suna ba da fatawa akan cewa halifofi ma'asumai ne suna da wannan da malaman ƙasar makka masu ba da fatawa akan halarcin auren mutu'a zaɓi da ya zo a cikin tarihin sufyan sauri sai da ya faɗi wannan ya ce duk wanda ya ɗauki irin waɗannan abubuwan to ya haɗa sharri ya ɗauki fatawar mutanen madina akan halarcin kiɗa fatawar mutanen makka akan halarcin auren mutu'a fatawar mutanen ƙasar sham akan ismatul khulafa da fatawar mutanen iraki akan annabibu yace wanda ya dauki wannan to ya hada dukkanin sharri da malamai suke ci ko waɗanne gari akwai matsalar su a karatu akwai abin da zaka ga matsala ne su a wurin su yanzu misali idan ka je ƙasar Borno ƙasar Qur'ani ce a dai Allah ya kai gare su amma zaka ga makarantan Qur'anin nan kuma suna bokanci barno ta fi kusfa nan da ake faɗa bokaye wanda bai sani bane ya ce da ce kusfa ka ji tsoro babu masarar bokaye yanzu a nan kasa yi a nan zariya duk izala ta haɗe su alairin Allah ya kai gare ta to za ka gansu da wannan idan ka zo zariya misali sai ga malamai da ruwa ko a ce zage zage ne duka uhu ko haka ne in ka je gari ka da ga su kuma ga wato kowane gari suna da wani abu da zama shine na kasun da suke da shi ko da suna da wata falala to haka aka samu malamai da irin wannan na kasun game da ainihin annabi a ƙasar iraki kamar da aka samu wasu malamai suka ba da halascin riba halascin fatawa akan halascin mu'amalantan wasu nau'o'i na kasuwancin da za ka iya cewa riba ne amma suka ga ba haka bane su za mu mai karatu insha Allah a cikin zadul ma'ad nan kurkusa akan riba a babukan da zai magana akan zakka zai tafi mas'alar riba zaka ji maganganu da malamai suke akan wasu abubuwa wanda na daga cikin abin abubuwan da suke faruwa kusan mu yanzu mun wayi gari ba mu da wani shamaki da riba yanzu hadisi ya riga ya ci shine hadisin da manzo Allah yake cewa za a wayi gari a duniya kowa sai ya ci riba ko baka ci ba sai ta wata bugi fuskarka kamar yadda iska take dukan fuskar mutane to yanzu haka ake rayuwa shi sa ake fama da recession saboda Allah ya riga ya maraba baki yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat yanzu duka kasuwancin da ake yi da na tumaki da na raguna da na kaji da na tumatir da na kayan kwali da na kayan buhu kayan noma kyallaye kayan ɗinki kayan gini electronics computer accessories komai kake sayarwa su kaga akwai riba mota ta baro kamfani daga daga Lagos kafin ta tsallako jaba sai a yi ciniki a siyan mutane shida wane ya siyar mawana wane ya ƙara siyarwa ne eh ina da mota tana da buhu kaza na siga wace iri ce kaza ne to nawa ne sai ka ji an ce kaza shikenan eh to na daura maka kaza akai to shi kenan nasu yanzu nan sai a mai transfer shi kuma daga nan ba kawai sai kira wani akwanta gora ina da siga kaza ne za ka bayar shi kuma ya ƙara mai wani abu yanzu nan sai a gaya wa direban to ya kama hanyar kwanta gora kawai an fasa kawo ta kaduna duk wannan riba ne ka siya ka siyar ka ƙara siyarwa wani wani ma ya ƙara siyarwa wani kafin ma a ga kayan ka je kasuwar ƙauye ka siyo raguna a nan kasuwar sai kuma ka je wani tuka ka aji su sai ka ga wani rago kana so sai ku musaye da wani eh dauki wannan ka ban mun wannan to a nawa naka yake a nawa na shi yake nawa zaka cika wa wani nawa zaka cika wa wani ba a sani in mota ce gaje sai haka za a ci a ja wannan kawo dubu hamsin dauki waccan duk wannan riba ne sai a ce a wanda ka kawo kudin ta kaza ne wanda kake so kudin ta kaza ne da ka wane ya biyo wane kaza me wannan me mota A ya biyo me mota B kaza saboda kowace an san farashin ta amma ba za a faɗa haka ba in ka ce a faɗa ma sai a ce ba yadda ba shi ma wannan akwai riba a cikin shi kai malamai ba cewa suka yi hatta da yashi wannan yashi in ka zo ka ba da baro ɗaya aka ce ka dawo da baro ya zama baran ba girman su ɗaya ba roba ne a cikin riba ta biyun riba biyun wajen rance da mayarwa dan akwai ribar diyun akwai ribar biyo to ribar biyo ta fi zama da matsala saboda abubuwa da dama ba a sanin me riba a cikinsu amma ribar diyun kowa ya sani ko iyayenmu da muna yara za ga suna aran gari ana gwadawa to in ba a auna daidai ba akwai riba a cikin shi idan ka an shi tiyan masara ɗaya ka zo bayarwa ka ba da tiyar da bata kai girma wannan ba akwai matsala idan ka an shi gishiri cokali ɗaya da sunan rance ka zo dawowa da shi aka ce sai dai cokali biyu akwai riba da haka akwai ƙauyanci wani ya fito ce babu riba to wannan da ake mai sunan shi su masu yin riba sun ce riba ne ka ce babu riba kamar wannan ya fito ya ce babu wani gari mai suna zariya ƙarya ne tuni ya kalle shi mahaukaci ne kenan dan daidai yake da ce ni da nake magana babu ni ƙarya nake ba ni bane daidai yake da wannan wannan da yake wannan suta a Kaduna ma'anar magana shi kenan cewa babu riba cewa bayi da hankali ne wannan ai wai an mai da musulmai baya saboda an kibarin suturma ma'ana ba makasid na shari'a suke nema ba kenan suna neman yadda za su cimma kafirai da abinda kafirai suke akai shine manufarsu to rubadin nan akwai babuka da yawa a cikinta waɗanda akwai saɓani a kansu sai wasu malamai suka kalli wani yanayi sai suka halasta alal misali yanzu malamai da dama suna halasta wasu abubuwa da zaka ga akwai riba a cikinsu shine a ce ga wasu nan zaka je zaka rubuta rasidi ka ba da dubu hamsin kana zaune duk wata za a dinga aiko ma da dubu uku kuma dubu hamsin ɗinka tana nan ko bayan shekara goma kake bukatar da za ka karba ko sun mutu ko sun rayu oho kuɗin ka nan wannan ma akwai riba ciki ka je a baka bashin naira dubu goma duk wata za ka dinga kai dubu ɗai ɗai amma wata goma sha biyu za ka yi kana biya ka biya dubu goma sha biyu kenan ba za ka fara biya ba sai bayan wata goma za ka sai ka gama cin ribar da zaka ci daga wannan sai da maka ba baka san ka biya ba wannan ma akwai riba a ciki amma mutane suna yin wannan abun hadda ahlu sunna hadda kowa to irin wannan riba malaman da suka bada fatawa a kanta suna da uzuri in dai malamai ne mujtahidai amma yan takibe da ke shiga da ka to su hankali kamar yadda aka ce likita da ya yi mutum allura ya samu kuskure Allah ya ɗauki kwanan mutum yana da uzuri amma dan takibe da bai je yayi karatun likita ba ko kuma ya fara aka kore shi ya je ganganci yayi wannan allura to hukunci shi ba da da likitan nan ba Allah sa an gane wannan sai malai ya ci gaba da cewa summa ma'a zalika yajibu bayanu haliha baya ga wannan kuma duka wajibi ne a yi bayanin abin da ke cikin bid'an nan wa Allah yuqtada bi man istahallaha kuma wajibi ne kada a yi koyi da wanda ya halasta ta wa Allah ya kusara fi talabil ilmi almubayyin da haqiqatiha kada kuma a gaza wajen neman ilimin da zai bayani akan asalin haƙiƙanin ita bid'a din ولهذا الدليل وهذا الدليل كاف في بيان أن هذه البدع مشتملة على مفاسد اعتقادية أو حالية مناقضة munaqida lima jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam wannan kada yayi sai maka bayanin cewa waɗannan bidiyoyi sa dauke da barna a cikin aqida ko barna a cikin halin da mutane suke samun kansu a ciki wanda tana warware abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne na shari'a wa anna ma fiya min al-manfa'a marjuhun la yasluhu lil mu'arada sannan kuma abin da ke cikin shi na amfani amfanin an rinjaye shi kankani ne bai kai a tsaya ana ainihin kwatanci da shi ba ثم يقال على سبيل التفصيل sannan sai a ƙara cewa idza fa'alaha qaumun zawu fadlin wa din eh in dai wasu mutane din masu falala da addini sun yi waɗannan ainihin bidiyoyi mun ji kuna kafa hujja da cewa ai mutanen kirki ne suke yi to faqad tarakaha fi zamani haula'i mu'taqidan li karahatiha wa ankaraha qaumun kamar yadda aka samu wane da wane suka yi to a zamanin suwanan kuma akwai wasu kuma su ba su yi ba kuma sun kyamatar da mutane sun ki ne saboda sun san barna ne in lam yakunu afdala mimman fa'alaha wannan da ba su yi ba in ba su fi wanda suka yi falala ba falai su dunahu ba su gaba su ba in dai hujja shi ne saboda wani mutumin kirki yayi to wani mutumin kirki ko bai yi ba walau kanu dunahum fil fadli kai ko da ma suna ƙasa da su ne a falala faqad tanaza'a fiha ulul amri to yanzu kenan an samu wani abu wanda mutanen kirki suke da jayayya akai wasu sun yi wasu ba su yi ba to me ka'ida kenan farudda ila Allah wa rasuli wa rasul sai a mai da shi zuwa faturaddu ila Allah wa rasul wa kitabillahi wa sunnati wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallama ma'a man kariha sai a koma a kalli mai qur'ani yace dan mun fa inta nazatun fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul to sai a koma qur'ani da sunna sai a ga qur'ani da sunna suna goyen bayan wanda ya kyamata ne la ma amarra khasa fiha qur'ani da sunna ba sa goyen bayan wanda ya bada sassauci thumma ammatul mutaqaddimina allazina hum afdalul mutaakhirin ma haula'i sannan gabaki daya waɗanda suke magabata mutanen kirki salaf suna tare da waɗannan yan kaɗan ɗin ne da basu yi ba daga cikin na baya qur'ani na tare da su suna tare da su sannan fahimtar magabata na tare da su wa amma ma fiha min al-manfa'ati abinda kuwa yake cikin bid'a na amfani fa yu'ariduhu ma fiha min mafasidil bid'i ar-rajiha akwai abin da yake karo da ita daga cikin barnar da bid'a ke kawowa wanda wannan barna tarin jayi dan alkhairi nan dake ciki minha daga ciki akwai ma'ama ta qaddama min al-mafsada al-itiqadiyya wal haliyya bayan abin da ya gabata na barna a cikin aƙida da yanayi annal quluba tasta'zibuha zukata suna jin daɗin bid'ar wa tastagni biha an kafi min sunan jin daɗin sai ya sa su bar sunnoni da dama hatta ta ji da kasiran min al'amati wa hafizu alaiha sai ga jahilan gari suna kiyaye wannan bidiyoyi ma la yuhafizu ala tarawih fiye da yake kiyaye sunnar sallar tarawi wa salawatul khamsi fiye da yadda ke kiyaye sallah biyar ka taba jin zazzaki yana wa'azi akan cewa a tsaye da sallah cewa jama'a mu dinga yin sallah fa ita ta kawo mu duniya ba ruwansu amma kullum suna wa'azi akan a fito a yi zanga-zanga a fito a nuna ba a yarda da abin da aka yi masuwa ne shekaru dubu da suka wuce ba a fito a yi kuka saboda tuna rana kaza a fito a yi bikin tuna rana kaza bidiyoyi waɗanda Allah bai saukar da su ba ana ganin su ne addini a madadin asalin addinin wa minha daga cikin ila yau akwai annal khassa wal amma tanqusu bi sababiha inayatuhum bil fara'id was sunan da talakawa da malamai da shugabanni da kowa muhimmancin da suke bawa farilla tana raguwa ita da sunna wa ragabatuhum fiha kwadayin su ga sunna da farilla yana raguwa saboda kulawa da bid'a fatajir rajula yajtahidu fiha sai ga mutum yana kokari akan bid'a wa yakhlisu yana ikhlasi wa yunibu yana koma zuwa ga Allah dangane da bid'a wa yaf'alu fiha ma la yaf'alu fil fara'id yana dagewa wajen bid'a abinda baya dagewa wajen farilla wa sunan da wajen sunnoni hatta ka annahu yaf'alu hadhihi ibadatan wa yaf'alu al-fara'ida was sunana adatan wa wazifatan kamar ka ce yana aikata wannan ainihin ibada ta bid'a ne a matsayin ita ce asalin ibada su ko sunnoni da farillai yanayin su ne a matsayin al'ada kawai da kuma wani aiki da ya saba abin da yake na bid'a shine ya shiga ran shi shi yake dauka da muhimmanci shine dole abin da yake na sunna da farilla yana ganin kawai wannan ayi tunda dai an saba ana yi babu komai in an yi daidai ne in ba ba ma dai za a san da za a yi ma'ana idan sallar farilla ta kubuce mishi a jami'i baya jin nadama da haushi da damuwa cewa yayi asarar falalar jami'i amma idan aka kubuce idan wata bid'a ta kubuce mishi yana jin nadama gashi yana kwance mai da lafiya aka ce ranar maulidi zai dinga cizon yatsa bai yi musharaka a maulidin ba amma kuma baya tashi da gadon bancin nan ya rarrafa ya tafi toilet ya alula ya dawo ya sallah ko da a zaune ne sai ya ɗauki zari'a ai ba zai iya sallah ba kuma a zuciyar shi baya jin damuwar cewa bai sallah ba amma yana jin damuwar cewa bai je maulidi ba idan ya ɗauki wannan to ya samu tasgaro a cikin ibadarsa domin dama ita kanta ibada koda ba don wata ibada ba abin koda ba don wata bid'a ba mai da ibada ta zama al'ada da kawai routine wazifa da aka saba yau da kullum lalacewa ne jama'a shine ya zama sallah kawai da muke yi muna yi ne kawai saboda mun taso a garinmu mun ga ana yi kawai muna rayuwa a unguwannin da sallah ce ta damu mutane da dole kai in ma baka tashi kai da asuba ba za su baka bacci ba sai kai ka tashi ka je kai azumi ina yi ne kawai tunda dai yanzu dama yunwa ake ba na samun na ci abinci sau uku to shikenan gara ma ne azumi ko kuma likita ya ce min idan ina azumi zan dinga samun lafiya likita ya ce min na dinga yawan yin azumi zan rage kiba zan rage teɓa zan rage siga kaga yanzu ina yi ne a matsayin wani aikin likita ya bani ba dan Allah nake haka in maka ne mutum zai je yana lissafin to idan na je zan kai kayan kasuwanci kaza zan fitar da kuɗin kujera ta a ciki da aka barin kama hanya in je maka abin da ya je yi kasuwanci aikin hajji shine secondary issue da haka a lokacin da zai ga canji ya juye idan ya je kasuwancin da zai aikin hajjin babu riba sai ki zuwa aikin hajji wannan shekara wannan ba ibada yake ba ko kuma saboda idan ya tafi aikin hajji ko umara da azumi to yana da wani kasuwanci business da yake a nan wanda business din zai samu tasgaro to ya gwammace ya zauna business din ya haƙura da ibada akwai wanda ga sai ya je airport ya ce shi yana son ne kwana shida kawai zai a maka daga ranar tarwiya zuwa washe garin abar mina in aka ce babu jirgi da wannan sai cewa shi ya fasa zuwa sai ya dawo gida me yasa ya ce kai ina ba zan iya sati biyu a maka ba za a samu matsala a kasuwa kaga wannan ya mai da aikin haji al'ada ce kamar yadda aure wannan da za a gaice ka daga nan zuwa da maturu za a kama hanya ne saboda baka da aikin yi ko mota ta kyauta ce amma in kana da aikin yi ba za ka kama hanya ba ka taɓa zuwa tashan mota ka tarar babu motocin samaru a ce ina suke a ce ai tafi ɗaurin aure waɗannan direbobi ko kana nufin su ba su da abokai dangi da suke yin aure amma yanzu yau asabar ka je zaka rasa sa wajen tasha yan a taɓa haka zaka rasa sa wajen kasuwar tudun wada kasuwar sabon gari kasuwar rimi kasuwar kurmi duk zaka je ka tarar da mutane suna ta harkokinsu sannan ga wasu ko marasa aiki su tare suna ɗaurin aure su wannan suna da aikin yi to kaka mai da ibada ta zama haka cewa sai in ba ka da aikin yi ko kuma kana neman wata manfa'a ta nan kusa kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah to balantana kuma ya zama bayan ka bar yin ibada da ruhin neman abin da ke wurin Allah da neman soyayyar Allah da neman kusanci zuwa ga Allah ka kuma kana yin shi a matsayin al'ada sai zama kuma kana yin wani abu makwafin wannan kaga yubadilu ladhi huwa adna min ladhi huwa khair na daga cikin bala'in da ke cikin bid'a wannan gaba Allah ya tsare wa hadha aksu dini ce wannan ya sabawa addini fa yafutuhu bidhalika ma fil fara'id was sunan karkashin haka abin da ke cikin farillai da sunnoni na minal magfira na gafara sai ya kubuce maka warrahama da rahama Allah warriƙa da taushin zuciya wabbahara da tsarkin zuciya da tsarkin aiki wal khushu da natsuwa wa ijabatu da'wa da amsa addu'o'i wa halawatul munaja da dadin dadin ganawa da Allah ila ghairi zalika min fawaid da sauran fa'idojin ainihin bauta ka karanta su a cikin zafin al-ubudiyya wa in lam yafutu hadha kullu ko da ko wannan gaba ɗaya bai kubuce maka ba fala budda an ya futa ku kamalu to kashi za ta kubuce maka akwai kamal zai kubuce maka ko da gaba zai kubuce maka wa minha ma fi zalika min masiril ma'ruf munkara daga cikin abin da ke cikin bid'a shine mai da abin kyama ya zama kyakkyawa wal munkar ma'rufan a mai da kuma abin abin nan a mai da abin kyama kyakkyawa abin mai kyau mummuna a yakuri mai da abu mai kyau mummuna ko shine masirul ma'ruf munkara wal munkar ma'rufan a mai da kuma mummuna kyakkyawa jama'a ku kalla ku gani don Allah yanzu 'yan mata su fito suna rawa suna kada duwawu a gaban maza wannan ba mun kyama bane ko a cikin al'ada amma mai da shi ma'arufi da sunan ibada kiɗa ba mun kyama bane amma da shi ma'arufi cin mutuncin mutane da aibata su ƙarya tara hanya cutar da bayin Allah da abin kyama ne amma ya zama ma'arufi da sunan ibada ma'arufi kuma ya zama munkari shine tawalu kankan da kai kuma zuwa ga Allah tsayawa akan abin da shari'a ta ce a yi karka wuce makaɗi da rawa karka gaza wannan shine ma'arufi ya zama munkari wanda duke haka sunan shi maki manzon Allah duk in za a yi sanarwa sai a ce ana gayyata yan uwa musulmi masu ƙaunar manzon Allah dan izala sai ya jawo shi kada na jin haushi don wannan da ke faɗan haka ba shi ke da ma'aunin gane ƙaunar manzon Allah ba ba shi ke da ita ba kaunar manzo Allah dole ce addini ne wajibi ne wanda bai yi ba ya shiga uku amma tunda ibada ce tana da ka'idoji kamar yadda sallah addini ne wajibi ne wanda bai ba ya shiga uku amma tana da ka'idoji tunda ibada ce zaka ka daina jin haushin dan dariƙa yana sanarwa a rediyo dama yayi ne dan ka ji haushi in ka ji haushi ya ci riba ka bar shi ya asara kuɗin shi wa jahalati aktharin nasi bidinil mursalina kuma aka wayi gari mutane da dama sun jahilci addinin manzanni addinin da suke yi daban da addinin da manzan da aka aiko musu yi musu yayi yanzu ka kalli yan dariƙa da kyau da yan shi'a dinnan da sauran yan bid'a babu shakka wannan abin da suke suke cewa shine addinin musulunci wallahi tallahi ba shine irin musulunci da manzo Allah ba na rantse da Allah subhanahu wataala kuma su ma sun yarda da wannan cewa ba irin na manzo Allah bane amma kuma suna yi din a haka din da suna addini za ku ku ji fatawa jama'a daga waɗanda suka yi da'ai maulidi sai sun ce ba addini bane sannan su ce kuma amma dai ayi to a tsaya iya nan mana cewa ba addini bane a tsaya iya nan mana kawai ka ba mutum ruwa ka ce mashi ba ruwa bane guba ce amma dai ka sha ba ku kawo mutum abu a kofi gashi nan liquid me wannan juice ne ce a guba ce amma ba kome ka sha ba kome kuma sai ka ɗauka kai kuma ka sha don kai ba ku ci sannan ya ce wa insha'i zar'il jahiliya da kuma raya ainihin wato fage na maguzanci raya maguzanci abin da yake maguzanci ne an bar shi tuntuni a dawo da shi wa minha ishtimaluha ala anwa'in min al-makruhati fi shari'a na daga ciki bid'o'in nan suna bid'o'i na bukukuwa suna dauke da nau'o'i daban-daban na abubuwan kyama a shari'a musulunci mithlu kaman ta'khirul futuri jinkirta shan ruwa ga masu azumi wa aba'il isha'il akhira bila qulubin habira da yin sallar isha ba tare da natsuwa ba ba tare da dawo da zukata ga sallar ba wal mubadara ila ta'jiliha ko kuma yin gaggawa zuwa ga yin sauri a gama sallah was sujudu ba'da salami li ghairi sahwi da ƙara sujuda bayan sallama ba dan rabkanwa ba duk wannan yana misali ne da nau'o'in bidiyoyin da ake a wadannan dararraku na bukukuwa wa anwa'i min al-azkari da nau'o'in zikiri da salatoci wa maqadiruha da kuma yawan da za a yi kwantitin da za a yi dubu ko ɗari da hamsin ko makamancin haka la asla laha su kansu lafazin salatin salatul fati ne sai fice takobin Allah salatul tanajjina ce ko wace ce lafazin bai da asali daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma prescription din da aka bayar cewa ayi guda kaza waye ya bada wannan prescription din wani katon shehi ne maki gaskiya kawai ko wani shedani ne zai ce mafarki shaidan ne kuma ya gaya mashi a farkin sai zai ce a dinga yi shi kenan sai a ce ya zama addini kawai wani macuci sai ya tare ya ce in zaka ɗiba sai ka biya ya samu sana'a duk irin wannan shaɗan ke riya mutane hanyoyi na bata iri daban-daban jama'a Allah ya tsare da zara an fito an ce ba haka bane sai a ce suna kyamar waliyai ba sa son jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai wahabiyawa ai kaza kaza ai iyalan shaydan duk wannan rashin adalci ne a cikin magana ila gari zalika min al-mafasid allati la yadrikuha illa man istanarat basiratu da dai barna iri daban-daban wanda ba mai riskarta irin wannan barna sai wanda Allah ya haka kame basirarsa wa salimat sariratuhu wanda Allah ya sa zuciyarsa take lafiyayya ce ba ba ta mai ita da gubar bid'a da barna ba Allah ya tsare wa minha daga cikin barna ha ila yau musaraqatu tabi'i ila lil ana samu wato gafla wofantuwa zuciyar mutum da ɗabi'a ta wofanta zuwa ga alin hilal kwaɓe jikin shi ila min raqabatul ittiba ya kwaɓe kanshi daga ya kwaɓe wuyan shi daga ainihin karabkan bin manzo Allah sallallahu alaihi da bin shari'a ya kuma yana bin son zuciya yana bin abin da ya ga dama wa fawati suluki siratul mustaqim ya kuma ainihin wato kwaɓe kanshi ya daina bin tafarki na gari irin abin da ke faruwa bid'a su shugabannin suna yin daidai abin da za su iya sai abin sai jahilai su hijacking din abun gaba daya har ya fi karfin malaman ciki shine sai a kwabe gaba ɗaya riga addini daga ciki ibnu hajar al-haytami haytami ba hayfani ba dan bid'a ne yayi yana yin maulid yana yin dariqa Allah ya gafarta mai a zamanin shi irin wannan yanayin ya faru ana yin bikin maulidi ana kida sai ga abun ya wuce makaɗi da rawa sai ce kai ina wala wannan ƙarya ne har littafi yayi yana so ya jawo hankalin mutane akan cewa wannan fa ba daidai bane ban ita so littafin a yanzu wani abu kamar iljamu iljamul awam an mas'alati sama'i ko makamancin haka littafi ne imanan da shi a nan sama akan haramcin sauraron kasidu da waƙe-waƙe na maulidi da makamantansu kuma shi shehi ne a cikin wannan addini har yanzu akwai irinsu malamin da ya gaskiya sai ya faɗi ta ko da yana cikin bid'ar fa wani lokaci can baya aka kira wani malami a nan ya zo nan nan sils labirarin abin nan congo na center for islamic legal studies ya zo mai ɗariƙa lacca in ya musu raddi akan irin wannan abubuwan suka ta jan haushin shi su suna ganin sun kira babban malami ya zo ya kare magana akan wadatul wujud hululi kaza kaza kaza sadatul bai tafi qur'ani so dubu sittin kaza irin waɗannan duk ce duk waɗannan bid'a ne a cikin ɗariƙar sufayi wane mutum suka yi ta jin haushi ko ba su tuba ba kuma shi ma bai fita daga ɗariƙar ba yau so shi ne irin wannan idan aka sakin majahilai abin da za su sai su mamaye addinin muhammadu yusuf wannan a farkon al'amarin da za su yi wannan da clearing war against nigeria din ai ya so a jinkirta ko a fasa amma kamar da malai fada ya riga musu overcharge suka ce ai shi ma kashe shi za su yi yace haka shine har wani a cikin su ya harbe shi a hannu cewa shi ma yana so ya zama daguti ne daguti yake so ya zama Allah ya tsare mu zaka komai zaka ka dinga bin abinda shari'a ta ce ka tsaya inda amrihi wa zalika annan nafsa fiha nau'un min al-kibri saboda zuciya tana da wani girman kai fatuhibbu an takhruja min al-ubudiyya tana so ta fita daga cikin bauta walittiba ta fita daga cikin watin mabiya kowa so yake a ce shine akan gaba shine shugaba ba a jin magana kowa sai tashi dan adam yana da wannan bi hasabil imkan gwargwadon iyawa dan adam yana son yanci كما قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه باب وتسنة دواني ذاك جاي وسيلة إتسيدا جرمان كي yana jin kunya ne a ga wannan shaɗage girman kai ne ya hana shi ɗage wando girman kai ne yake hana shi in ya zo sallah ya dinga yi irin yadda annabi yake girman kai shi ke hana mutane jama'a su bage musu girman kai shi ke hana mutane su yi aure irin na shari'a saboda ka a ce ai ba su da kuɗi ne shi za ba su biki suka suka suka hole ba girman kai ne duka kalla da kyau ka gani duk wani abu da kaga mutum ya kasa yi da addini ko yace to ai shi wannan yanzu kaza to girman kai ne yana jin nauyin a ganshi a cikin talakawa a cikin ustazai a ganshi da wani wando haka ya bar gemun shi aka daga zaza ka ai za a raina shi duk girman kai ne wannan summa hadha mazillatul lighairi sannan bayan wannan wannan wurin to yana da abin da zai iya jawo kai wani abu bayan girman kai din bayan sarihul qalbu an haqiqati ittiba'ir rasuli sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai zuciyarka ta fita daga asalin biyayyar manzon Allah wa yasira fihi min al-kibri ya zama a cikin zuciyarka akwai girman kai wa da'afil imani da raunin imani ma yufsidu alaihi dinahu abin da zai bata maka addininka aw ya kadu ko kuma ya kusa da bata maka addininka wa hum yahsibuna annahum yuhsinna sun'a alhalin kana ganin abin da kake alkhairi ba ka mutane suke gani ba wa minha ma taqaddama tanbihu alayhi fi ayadi ahli alkitab min almafasid allati tujibu fi kila an-naw'aini almuhdathaini akwai kuma abin da ya gabata an ambace shi a baya wajen magana akan bukukuwan kafirai na barnar da ke faruwa a dukkan nau'o'in bikin guda biyu biki wanda yake agun kafiran asali akwai shi addinin su da kuma bikin da agun kafiran babu shi addinin su ku tuna mun yi wannan baya ko me ya abin da ke faruwa a cikin duka wannan guda biyu an-naw'ul ladhi fihi mushabaha wan naw'ul ladhi la mushabaha fi nau'in da akwai kama da su da wanda babu kama da su duka an yi bayani a bayan su wal kalamu fi dhammil bidai ibn tamiya yace ka ga magana akan zargin bid'a da tona mata asiri lamma kana muqarraran fi ghairi hadha al mawdu'i ce tunda mun riga mun yi shi dalla dalla ba a nan ba a cikin littafin daban yana ishara kamar a littafin majmu'ul fatawa mujalladi na goma sha ɗaya akwai inda ya ci shafi wajen talatin yana bayani akan bid'a da wasu wurare daban ya ce to tun da mun yi shi a wani can daban lam matsilin nafsa fi taqriri ba za mu tsaya mu saki kwanduwa mu aje numfashi mai surutu akan shi ba wai duk wannan da yayi zai so ya magana da yawa ne bal nadhkuru ba'da ayani hadhihi almawasi bari dai a bayyana maka wasu misalai na waɗannan bukukuwa wanda suke na barna amma ba za a yi jawabi da yawa akan bid'a ba duk wannan babu yawa wannan jawabin Allah gafarta ibn Taymiyyah karatun ne ya ishe su ne jama'a su ibn Taymiyyah su ibn Qayyim kullun kana karanta sai kai ta ganin wai waɗannan mutane ne ko aljanu shi yasa alherin Allah ya kai ga malam awal albani namu Allah gafarta mishi da ya daura mu akan tafarkin karanta da tafan waɗannan malaman baya ga shi a ƙasar nan in banda da tafani rijiyar lemu sani umar Allah ya ƙara mai lafiya wannan malami na Kano Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu ni ban san wani malami da ya naci akan kantar tafi waɗannan malaman ba a ƙasar Najeriya ban san wani ba zaka dai jin haka tsillin tsillin ɗaya ɗaya amma waɗannan malaman guda biyu da malam Albani Marigayi da malam Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu na Kano Allah ya ƙara mai lafiya su ne kawai na san malaman da suka kafe wajen karanta da littafan nan kuma wannan shine alkhairi shine tafarkin salafiya na gaskiya don ka je ƙasar makka tushen salafiya duk inda ka je ana kan tattafan nan amma abin ta kai cin wannan ƙasar ma ba san su ba in ka ce ibn qayyim kawai sunan ake ci ba a kan tattafan su in ka ce ibn taymiya in ka ce ibn abdul wahab in ka ce ibn rajab duk ba a san su ba to wajibi ne mu ci gaba da wannan manhajin jama'a na kan tattafan nan banda anan kowa ya je inda yake karatu ko karantarwa ka samu littafin ibn taymiya kwaya daya ka sa littafin ibn qayyim kanana ga sunan al-ubudiyya ne kitabul arsh ne za a sa na zahabi ko littafin wabilu sayyid al-wabilu sayyid ko al-kalimu tayyib na ibn ibn taymiya din ko kai ko da mata ne a saka musu tufatul wadud dan su arbakar tafan shine yanzu kaman al-wabilu sayyid na ibn qayyim ai littafin zikiri ne amma za ka ji fa'idoji na aƙida na fikihu a cikinsu littafin tufatul wajud littafin koyar da tarbiyyar yara ne za ka ji fa'idoji na ilimi na aƙida raddin bid'a a ciki za ka ji fa'idoji na hadisi littafin ubudiyya littafin aƙida ne za ka ji mas'alar fikihu a cikinsa za ka littafan su kamar yadda ka san crude oil ne alhamu ne wato ɗanyen fetur ne komai akwai a ciki nagge ce daɗi goma littafai ne masu falala littafai da malaman suna da ilimi za ka ji ilimin da baka taɓa jin shi ba sai a wajensu sannan kuma Allah ya musu albarka wajen faɗan gaskiya sannan kuma su ne suka raye wannan manaji na salafiya tun bayan shekara 700 da suka shuɗe har yanzu ba a samu mutanen da suka yi wa ilimi na sunna hidima da su suka mai ba kada ji ana ce kawai ana kanta da wasu tarka-tarka wanda ba a san asalin su ba ba a san ina aka ɗauko su ba wasu ma littafan na yan bid'a ne wasu na yan kalakati ne ma ba a ma sani ba wasu na yan ikhwaniya ne yan buga bam ne su ake kantawa majalis din ahlus sunna ga suna a kasashen mu Allah ubangiji ya gafarta mana gaba daya za mu saurara nan sai Allah ya kai mako mai zuwa insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa